zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan nawa a watan tara ko shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba manta ba satin da ya wuce mun kai ƙarshen sura ta arba'in da shida suratul ahqaf yau za mu tashi farkon sura ta arba'in da bakwai idan ka faro irge daga sama ita ce suratul muhammad ko kuma suratul kitab kamar yadda aka ji ana kiranta da suna suratul muhammad saboda sunan da ya faɗo a aya ta biyu wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wanda ba sunan ya riga tabbata ba kafin na ali imran wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat ko kuma na azab ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum to ana kiranta da wannan sunan ko suratul kitab shi ma ya bayyana da Allah yake wa zikira fi halin kitab a cikin surar to ana kiranta da wayannan shi za an kana daukan masayi mutafi wani mutafi ko madaddaban tafsiri in ka dauka wani zai ka zaka ga an sa suratul muhammad wani kuma an sa suratul kitab duk da sannan kan da aka saukar da ita an saukar da ita ne a madina kamar da ibnu abiya yake faɗa cewa malamai sun haɗu gaba ɗayan ta akan cewa wannan sura ce madaniya an fahimta da kyau sannan kuma duka sai dai suna magana cewa aya ta sha uku ita wannan ayar annaba dai wacce za mu ji ta yanzu annaba dai da zai fulani yana tafiya ne a hanyar makka zuwa madina lokacin da zai hijira to a hanyar aka saukar da ita ita wannan ayar guda daya sannan kuma ita ce aya ta sura ta tasa'in da shida a wajen sauka sannan ta sauka ne kafin suratul ra'ad bayan suratul hadid tana da ayoyi 38 a lissafin mutanen kufa sannan tana da ayoyi 39 a lissafin mutanen maka da madina da isa sannan a gurin mutanen basra ayoyi da guda 40 ne kakan babban jigon ta shine tana zabar da musulmi kan yadda za su yaƙi kafirai da kuma kayya makince makincen da kafirai suke kunna wannan ita ce wannan sura muna roƙa Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu jinsu mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace allazina kafaru waɗanda suka kafirta wasaddu an sabilillah suka toshe mutane gabarin bin hanya Allah madaukakin sarki adalla a'malahum Allah madaukakin sarki ya lalata ayyukansu gaba daya والذين آمنوا ولن تسكي إيماني وعملوا الصالحات السعيد نقري وآمنوا بما نزل على محمد sannan suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim cewa lallai gaskiya ne daga ubangijinsu kaffara anhum sayyi'atihim shi kuma Allah zai kankare musu kurakuran da zunuban wa aslaha balahum sannan ya gyara al'amuran ya jibinci bayan zalik kamar ka tambaya me yasa aka ce Allah yake hakan za ta tabbata ne bi annal ladina kafaru saboda waɗanda suka kafirta ittaba ulbatila sun mubarna da karerai shine albatil wa annal ladina amanu su kuma waɗanda suka yi imani ittaba ulhaqqa min rabbihim sun bi gaskiya daga ubangiji kazalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum kamar haka ne yadda kaga an kawo misalin mu'minai da kafirai haka Allah yake buga misalai ne bayanin aljanna sai bayanin wuta malin yake allazina kafaru ai bi ayatin lahi wa kaddu gairi suka toshe waɗanda suka allazina kafaru waɗanda suka kafirta kwa suka kafirce wa ayoyin Allah suka hana mutane bin dokokin Allah madaukakin sarki shine Allah yake gaya mana wai da kila lahum ta'alu وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سجودا sannan kuma Allah ya ce wai da kila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun Allah madaukakin sarki ya bada misalin waɗannan cewa in aka ce da su ta'alu ila ma anzalallah ku taho zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ra'aytal munafiqina za ka ga munafikai ya tuduna anka sujuda suna toshe mutane ga barin bin hanyar ga wanda take ta didi mutukar toshewa sannan wai da kila lahu ta'ala yastabdil lakum rasulullah idan aka ce da su ku zo Allah annabi alaihi salatu wasalam ya nema muku gabara lawawru da sai da suna biya kai ورأيتهم يسجون فجنس سنة توجه متعني جبرين من هنير الله وهم مستقبلون سنة ما تجر من خير فشيني أبن الله أمر وكتن سلسي يجي من عن سبيل الله أجل أعمالهم وصدوا عن سبيل الله يوان نسك توجه متعني سكهنا متعني من الله تو الله يا فاتح أيدي فأي أفعلها وأذهبها Allah madaukakin sarki ya bata aikin kamar da yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura abinda wannan aya take nufi shine duk abin da kafiri zai na kai taimako kasar da ake zubar da jini ko kai taimako kasar da sai talakawan ta suka yi yawa kai taimako na kayan asibiti abu duk wannan abubuwan da kuka su bilgiyar suna yi dan kayan bilgiyar yana cikin masu taimaka a duniya a yanzu kasashen musulmi kuma to ba ruwan Allah da wannan me yasa saboda kafirai ne وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا sai dai Allah madaukakin sarki yana wani tago mai jina ta an ka kyautata a duniya zai iya kyautata ma a duniya shi ma kuma ba jira dole zai kyautata ma duk da kafiri ne kai zai kyautata ma iya duniya domin ka je lahira ba ka da rabo to amma shi ne wannan ayat tana magana ne akan wanda suke zaka ga yanzu kasashe America da Ingila da Rasha kasashen da in kana kallon yanzu abin da ya jago matsalar Nijar, ka kalli ta Sudan, za ka ga interest ne na wa'annan manyan kasashen, kuma kowanne kuɗaɗe suke kashewa. Da nuna da nuna musu cewa suna kaunar su. An fahimta da kyau ko? To ko da kaunar su ta suke da gaske wannan da ƙarya ce, to duk wannan abubuwan da suke musu gaba ɗaya a galla a malamin ba ma wannan ba. Ƙasar da aka ja kakkashe mutane suka kawo taimako. Har Najeriya sun zo an ba da jari ga wasu ƙauyuka, wasu jarin tumakai, wasu kaji, to duk wannan abubuwan da suke azalla a amalahu ba ruwan Allah Allah ya rusa aikin ba za a ba su lada ko ɗaya ba shine azalla a amalahu to sannan sai yake wallazi na amanu amma wanda suka yi imani kuwa shi kuma nan sai yake wa amanu wa amilu salihati kuma suke aiki na kwarai sharadi na biyu wa amanu bima nuzila ala muhammadin sannan suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na cewa wa huwa al-haqqu min rabbih cewa gaskiya ne daga ubangijin su kafara anhum sayyi'atihim Allah zai kankare musu zunubansu gaba daya wa aslaha balahum sannan ya gyara al'amuran kaga nan an ce suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi alaihi salatu wasalam ɗan qur'ani ne wasu ba ta kunya ji suka ce to shikenan in dai abin da annabi yake faɗa wahayi ne ne da ba kwa sallah da abin da yake faɗa da kuke kira hadisi kaga wannan akwai gigantaka a cikin cewa in dai haka ne ka zo ka karanta fatiha ka ce innamal a'malu binniyat ko inni a'lamu zulma ala nafsi misali duk ka karanto wannan ka karanto wannan a sallah in dai gaskiya ne wannan kalubalen da suke me yasa in dai za da wahayi ne daga wato Allah madaukakin zanni ba ba da wani nake ba an gane ko to saboda haka wannan shi ne ai amana amanat qulubukum wa sarairihim amanat qulubukum wa sarairihim cewa zukatan su da kuma abin da suka koyi yayi imani ya yarda da abin da Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammadin suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi muhammad ma da yake wa huwa dalilun ala annahu shartun fi sihhatil iman an gane ko wannan dalilin da yake nuna cewa lallai imani da annabi alaihi salatu wasalam sharadi ne wajen imani da wajen wato imani da Allah madaukakin sarki sai ka yarda da wannan mali yake wa huwa al-haqqu min rabbihim jumlatun mu'tariba hasana wa li hadha qala wa kaffara anhum sayyi'ati wa aslaha balahum abdullah da abbas yake aslaha balahum ay aslaha amrahum Allah zai gyara al'amuran mutane duk wanda wato ya imani da wannan matakan guda uku to Allah zai gyara bayan da ya gyara al'amuransa imam mujahid yace balahum shine sha'anuhum Allah zai gyara sha'anin mutum imam qatada da ibnu zain suka ce halahum Allah zai gyara halin su sai ma yake to duk wayannan ma'anonin da aka kawo dukkan su mutakariba suna da alaka da juna ba cin karo karo duk wanda ka faɗa daidai ne yace ya ma tabbata a hadisi idan mutum ya yi shawa yace ya atishawa yace alhamdulillah za a ce rahmukallah shi zai faɗi wannan sai a ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum kaga wannan a ƙarshen wannan aya ne wa aslaha ya yahimu Allah wa aslaha balahu an fahimta da kyau ko Allah madaukakin sarki ya ji ya hadikum Allah Allah ya shirye da ku wa yadda yuslihu balakum sannan ya gyara al'amuran da ya gyara bayan ka addu'a ce mai kyau bayan ka yi atijawa to shine Allah madaukakin sarki yake zalika bi annal ladina kafaru hakan ya tabbata saboda waɗanda suka yi kafirci ittaba'ul ba'ila sun bi ƙarya da barna wa annal ladina amanu waɗanda suka yi imani ko ittaba'ul haqqa sun bi gaskiya ne rabin daga ubangiji kazalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum kamar haka ne Allah yake buga wa mutane misalan sai Allah yake فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فكتوا الوثاق فإما فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الأرض أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم Allah madaukakin sarki yake fa idza laqitum alladina kafaru idan kuka haɗu da kafirai waɗanda suke yi kafirci ba garbar rikab to ku cicire musu kayuka irin wannan ayoyin ne an yi ruka suka ce a cicire wannan aya tana cewa ya ga kawai kowai ta addinci suratul tauba suratul anfal wani guri a suratul ali imran haka suka zai zakulo ayoyi da yawa aka ce duk wayannan ayoyin ayi abrogated din su gaba daya a cire saboda suna koyar da ta'addanci in ka zo ba za ka biya wannan ba sai dai ka ce kawai ka biya ka wuce ko kuma a cire ta ma gaba daya to Allah ya ce bai zalaki timu mu kuma mun san wato mu kama ce har yanzu tana aiki har yanzu bai zalaki timu allazina kafaru idan kuka haɗu da wanda suke kafirci fa garbar rikab ku ciccire musu wuya hatta idza askantumuhu har sai kun musu jina-jina fa siddul wata kaga bayan kun musu jina-jina wata wazi wata malamin ka ce hatta idza askantumuhu sai kun cika kasa da su wayannan kafira fa siddul wata sannan ku daure wasu daga cikin su fa in ma mannan kaga an kakka ma sai da an wasu rauni fa in ma mannan kun ga dama ba'adu in kun ga dama ku kyale wasu ku yi musu almanni shine ku yanka ku ce ku je mun kyale wa in ma fida'an in kuma kun ga dama ku nemi fansa a hannun cewa ku kawo fansa wanda za ma ka sani ai asali yahudawa zuwa su madina gaba ɗaya ba gurin su bane zuwa su kai da banu kainuka da banu nazir da banu quraiza zuwa madina suke saboda sun karanta sun samu labarin cewa annabi alaihi salatu wasalam zai bayyana kuma inda zai bayyana baina harrakai ne au baina labatai tsakanin wani gurare ne ne da dinai da kuma duwatsu a gari kawai iya lissafin da suka lissafa cewa wannan gurin in dai ba kaibar ba to madina shi ne kawai wasu suka zauna a kaibar wasu suka yi madina to da aka zo kuma sai aka yi kawance saboda in ka zo gari a irin wannan su laraba ba naka ba kai kabila ce ya kankanuwa sai ka nemi haɗin kai wato kabila garin yan gari to wannan kabilu guda uku na yahuda da suka zo sai suka da cewa mutane kashi biyu ne a madina ausu ne da kazar to su banin nazir da banu kai muka sai suka je suka haɗa kai da hazrat cewa mun yi kawance da duk abin da ya shafe su ya shafe mu abin da ya shafe mu ya shafe su saboda haka idan wani ya je ɗauko fitina ta biyan biya tare za mu haɗu mu biya in za a yaƙe ku za mu taya ku alhali Allah ya yi alkawari da su za ku tuna tun a suratul baqara mun biya ya yi alkawari da su cewa hatta kawo kanku fa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم لئلا يتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوه وهو محرم عليكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا جل سوء شيء Allah ya yi alƙawari da su cewa a junan ku ba ku daina kashe juna to da kashe junan su ke idan suka za ka yi wannan kawancen su kuma banu kuraiza sai suka haɗa kawance da ausu kuma da abun san ba a ga mutu yi tsakanin ausu da hajar zuwa annabi alaihi salatu wasalam ne ya haɗa kansu to idan suka ɗauko rigima in ta balle kaga dole wayannan yahudan da suka yi mutu solidarity dole da su fito a yi da su to Allah madaukakin sarki yake to gashi nan hana kake kanku da aka yi cewa ku je da kake kawo kanku gashi nan kuna yi wa iya tukum usara in sun zo muku a fursunonin yaki to fa du mu ku fanke wa huwa muharramun alaikum ala hali an haranta muku cewa ku rika koratu daga gidajen su duk haka kuke yi to da aka wannan kawancin suka yi suka zo suka zauna har abin da zai faru duk aka kore su ya faru kamar yadda mun biya sira da kuma lu'lu'uwar marjan saboda haka wannan shine to dai Allah madaukakin sarki yake duk wanda kuka ga dama ku fanta hatta ta ba al harbu awzara har sai ku ba da fansansa har sai ya yaki ya lafa shine wato ta ba al harbu awzara har sai ya yaki ya lafa ذلك hakan ya tabbata ne walau ya sha Allah da Allah ya ga dama lan tasara minhu da zai ba wa mu'mini nasara ba tare da an yaki amma Allah madaukakin sarki yayi haka ne walakin li yabli ba'dakum bi ba'd dan ya jarabu sajin ku akan sai ai dan kana ji annabi wa cikin kuɗi da kuɗi da ma aka zanka to ba za ka gane masoyanka ba dama kai da kudin ka a ganka to ba za ka taɓa gane ba ai jiran da baka da shi ka shiga babu to anan za ka gane masu sanka da waɗanda ba ta sanka shi ne ake faɗa ba a yaban mace ce ta tsallake kirki uku sai daga cikin jira akwai shi ne ya zanto kana da kuɗi yanzu kuɗin ya ƙare yanzu babu kuma sai zaka wanda kai lafiya to ka tara maka amma dai ba a je wannan gabar ba to kawai dai kai kawai dai kai ta addu'a Allah ya raba lafiya amma har yanzu baka san wace ce ba to saboda haka wannan shi ne shi za Allah yake kamar shi ba dan yaki ba ba za a gane su dan salulu ba domin dan salulu ya fi kowa yi wa annabi kirari na fito eh kirari ni rigar ta faɗi ya dawo da ita ka faɗa komai ya kunce ya gyara ba amma shi ne wanda ya fi kowa cutar da annabi wani ma'aikatan lawun da zina amanu wa yin haƙar kajiri kullum dalilin yin yakin shi da Allah ya tamizi da ya minjan lawun kabita yau wa don Allah ya ware tsaba da tsakuwa amma kaga da yaki ya zo a yakin odi shekara ta uku tun daga nan sai aka yi warkiya sai ga ɗan kabilu ya je yana jika yahudawa yana cewa kar ku yadda wallahi in ma ya yi muku kaza zan tare mu haka ya rika fara alhali shine da kirarin nan kaga ashe abin ba baki bane kawai yawa sai shine Allah madaukakin sarki yake da Allah ya ga dama da zai taimake ku ba tare da yaki ba domin yana da runduna da ba a ganin ta wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa shine walakin liyabdu ba'dakum bi ba'd Allah yana jarraba sakin ku ne akan sai wallazi da qutilu fi sabilillah ku sani duk wanda aka kashe a fagen baba a filin yaki falan yudilla a'malahu Allah bai tabbata tabar da ayyukan su ba ayyukan su da suke yi kende ne suna gurin Allah madaukakin sarki a matsayin waɗanda Allah ya karba yi mara gudu shine falan yudilla a'malahu ya Allah yake sai hadiyi da sannan Allah zai kiriye da su wa yuslihu balahum kuma ya gyara al'amuran shine yadikum Allah wa yuslihu balahum sai yake wa yudkhiluhum aljannata sannan Allah zai shigar da su aljannar da araba halahum kowa ya san gidansa kaga da biyo mutane ba da san cewa a mutum ya zo za ga ya tago da bukullin ya je hotel ko ko a sabon gida ya tago da bukullai sai wanda ya ga yayi to aljanna hadisi Abu Sa'id al-Khudri annabi alayhi salatu wasallam yace ranar alkiyama yan aljanna za a tare su bayan an gama musu hisabi sai a tsaye da su a kan wata gada idan an tsaye da su a kan wannan gadar sai a ce to duk wanda ya san ya taba bata wani yanzu za a gaba ɗaya za a yafe kowa za a yafe ba sa wani za'ana ma fi sudurihim min jilli ba wanda zai shiga da jillu cikin aljanna babu dan wani za ga gurin karatu ne ya zo buta je ta kaka ya hakuri na hakura amma duk hanya sai ta bita duk hanya ba za ka fita nan ba yace ai na baka hakuri ce to ai na hakura to wannan abin yana nan da makale da shi ko ganin zai wata nan zai ce ko da ka zo zai ce maka ta ka mutane kaga gillin da yana da an bayyana da kyau ko wannan abin da ya makale a zuciyarsa yana da to wannan abin da sai an cire sai annabi alaihi salatu wasallam yake bayan an cire wannan sai a ce kowa ya tafi gidansa shine annabi yace yadda za su gane gidansu ya fi yadda za su gane gidansu da duniya shine a raba alahu an fahimta da kyau ko kowa ya san gidansa ba wanda zai je fatan kai a ce ka shiga gidan wani Allah ya sa mu nan ya Allah ya ce نعم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم Allah ya ce ya ayyuha alladina amanu ya waɗanda suka ware gaskiya in tansurullah in kun taimaki Allah ya ake taimakon Allah ka ki taimaki addinin da domin Allah ba a taimakon sa saboda haka duk abin da ya shafi Allah da manzon sa ka shiga aiki da kai kar ka koma gefe ka tsaya ka ce kaza ka uwai abin da ka iya shi ne sai gudu in dai abu ya shafi Allah da manzon sa to shi ne taimakon Allah ka shiga shiga za ka yi aiki da kai ba baya ake koma ba to shi ne taimakon Allah an gane wala yansuranna Allah man yansuru haka ya fara a suratul hajj cewa duk wanda ya taimaki Allah to Allah zai taimake shi abin nufi wanda ya taimaki addinin Allah shi ma Allah ba zai bace ba duk sanda kai wa Allah wani tabo ba shi ya biya ka shi Allah baya baya cin baki amma yana biyan baki wane mutum an fahimta da kyau ko baya cin baki amma yana biyan baki in dai kai wa Allah abu to sai ya biya ka kuma shi biyan sa ka san ba irin yadda ka zo kwabo da kwabo zai biya ka ba sai ya lullanka ba shi sa ya rantsuwa yake na rantsi da zaki na zan taimaki duk wanda yake mai addini saboda haka taimako addini ba faduwa ne wanda baya taimako addini ya koma gefe shine a faɗi to shine in tansurullah ya yansurukum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimaka mu wa yusaddid aqdama sannan ya tabbatar da digadigan mu والذين كفروا أما ولن تكافرت كوا فتعسل لهم خيجر سن تأتي تأتي تأتي تأتي عبد الدينار هو تأتي وانت كسا سوى ذاك الشيء سن خيجر سن تأتي وأضل أعمالهم سنائك سجواتي سفاج ذلك حتى يتبتني بأنهم سوى رسوه كرهوا ما أنزل الله سنة كيف أبدا الله يتوقع kwata-kwata ba su san abin da Allah ya dauka kamata kamata suke adawa suke ne fa ahbada amalan sai Allah ya fata ayyukan sai Allah ya ce أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Allah ya ce afa lam yasiru fil ardi shin ba ta yin tafiya a ban kasa duk wanda ya fi ka tafiye tafiye za ga ya fi ka wayewa kare kuwa in da ya fi ka tafiye tafiye to za ga ya fi ka wayewa kai kifin jani a Kano kai primary kai secondary kai jami'a kai sabi zuwa nan to kai kiro ina ga ba gaskiya idan suka zo suna tattauna su karkace kala kai kiro shi yasa ka fi kowa rigima ta cikin gida ko ba ka bane ya ga duk abin da aka taso inda rigima cikin gida ne to ya fi kowa zakewa amma wanda ya je cikin yamurai ya zauna ya yi gwagwarmaya ya fito ya ga mutum yarba ya zauna ya yi gwagwarmaya ya fito ya zaga kasashen turawa ya je na ai ya kamata ka saurara ya kamata ka saurara shi za za ka gano hatta abin da ya ko karantarwa kake ta addini Allah in ba shi bari biya bane kai ko za ka ga ka fi gane yanayin mutane za ka ga kana da methodology na iya wato isar da sako idan Allah madaukakin sarki ya tashi turo annaba sai turo waɗanda suke sun san mutanen suke da bai na saboda haka wannan yana da muhimmanci matuƙa cewa yawo a ban kasa shi sa dan kwairo yake cewa yawo yana ƙara ilimi yawo yana ƙara tunani daga ciki yana ƙara ba yawon banza ba ba yawo wanda yake na gaske wanda mutum ya tafi sana'a masu fatauci ko ya tafi wani abu na aiki ko ya je makaranta a da abin da ya kamata wani su sau da haka yana da mahimmanci kwarai da gaske shi ne Allah yake shin su mushrikai ya ani al-mushrikina billah waɗanda suke kafin cewa Allah maɗaukacin sarki ba za su yi tafiya a ban ƙasa ba ne bayan guru su duba su ga kaifa kana asibatin ladina min qablihim yaya mugun karshen waɗanda suka zo kafin su ya zama ya ajiba su ta zama ya Allah yake inda sun je za su ga dammar Allahu alaihi Allah ya rukurkuga su shine dammar Allahu alaihi wal kafirina amsaluha irin wannan kuma wannan misalan abin da Allah ya mutu to zai tabbata ga kafirai su sani cewa ba wai faɗa ake kawai don su ji daɗin labari ba idan kuma kuka yi kuma za a yi irin abin da aka yi shine wani da kafiri na amfani zalik hakan yana tabbata ne bi anna Allah saboda Allah madaukakin sarki maulan ladina amanu shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani shine masoyin su wanda yake kulawa da su wa annal kafirina la mawla lahum kuka kafirai ba shi da majalisun labari ba mai kulawa da mu ko mun yadda Allah yana kulawa da mu yana bibiyar mu shine ba ne yake abalan ya shiru ya ali al mushrikina billah al mukazzibina bi rasuli su wanda suka kafir cewa Allah suka zama mushrikai ba za su tafiya a ban kasa ba su ga ya karshen waɗanda suke kafin su ya zama ai akibatahum bi taklidi wa kufri karshen su ta wajen karyatawa su da kafir cewa ai wannan da mu'mini na min bai da azuri Allah ya tsirtar da mu'minai a tsakankanin su kita Allah yake wal kafirin amsalu dalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al-kafirin la mawla lahum wala yake wal hada qala Abu Sufyan ibn Sakhr ko Sakhr bin Harb رئيس المشركين وما أهد da aka kawo wannan ayar malamin tafsiri biyu suna kawo wannan kisar a karkashin hadisin cewa lokacin da aka zo yakin Uhud bayan an zo yakin huda shekara ta uku bayan an yi wannan gumurzin kun ga an yi wa annabi rauni bayan na na fadi ba ta dauko wannan kabar jini na zuba yana jiri yana daukan sa ta dauki kaba ta kona ta samu tokan ta nane gurin jini ya tsaya a wannan lokacin kuma su kuma a daidai lokacin kafirai musulmi waɗanda suka gudu wasu daga cikin sun zaburar da su me za mu yi kuma a nan annabi ya mutu domin ana ta yadawa a gari cewa ya bar wannan abin da suka ga amma wasu suka dauka shi kenan ya bar duniya domin wasu a gaban su aka yi suka ruga da gudu suna shi kenan wallahi irin wannan abu ana ta yadawa wasu suka fito suka ce me amfanin mu a da inda ya bar duniya mu ma mu koma a kai mu lahiran mana kawai sai suka yi kukan kura suka da wannan yunkurin da suke suka dawo su kuma kafirai sai suka dauka wata runduna ce linkin wadda ta zo sai suka zorata to bayan an dawo an tsaya Abu Sufyan ya zo da rundunar sa ya tsaya Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam na tsaye ana ta jimani Hamza ya bar duniya wa Mus'ab bin Umayr ya bar duniya duka wayannan manyan sahabban sai Mus'ab bin Umayr mun biya jima satin da ya wuce a Huzaifa bin Yaman cewa wanda ya kashe shi ne Ubay bin Khalaf ko yana ba annabi kariya a matsayin zama na mataki saboda haka wannan gabar an zo an tsaya kafirai na kallon musulmi musulmi na kallon kafirai to warku ji Abu Sufyan ne sai ta'ala anin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ku taron wato musulmi shin akwai annabi a cikin ku ya faɗi sunansa yana cikin ku ina abubakar yake ina wannan abubakar din kaji kansa abu sufyan yana kafiri ya san cewa daga annabi sai abubakar abun mamaki amma kai kai ka ce musulmi ne kai baka gane haka ba ko ba haka bane shi kansa ya san cewa daga annabi sai abubakar yana gama tambayar annabi sai tambayi babban sahibin da yake yana ina a cikin ku akwai abubakar bayan ya gama sai ce wa umar cikin ku akwai umar kaga shi baya yadda cewa daga na tsayi sai na biyu sai na uku da suke zagi wala mai yi ba wanda ya magana duk suka ke wa kana sai ce amma haula faqad halal yace waɗannan ga Abu Sufyan dan bai gansu ba gaba ɗaya ku yi hakuri mun gama su duk mun gaji ya kira suna annabi ya ji shiru ya ji kira suna sai na Abubakar ya ji shiru ya kira na sai na Umar ya ji shiru sai duk mun gaji wa ajabahu Umar bin Khattab sai na Umar ya kasa hakuri sai ba shi amsa yace kazabta ya adu wallah ai ya kake ya kai manni Allah ai ya kake muna nan da rabu man abqallahu laka ma yasuuka Allah ya bar waɗanda za su ci gaba da kuntata ma muna nan da rabu ya ga mata wannan amsa wa innal ladina adatta al ahya kullihum yace duk wanda kan zaba din nan gaba ɗaya mu muna da rai inji فقال أبو سفيان بهقرة بقى في أبو سفيان يجي يوم بيوم يوم يوم بيوم بدر يوم وان واحد يوم إن اللي كنت جني من رام أو اللي كنت أنا أبدا ثم أبدا كذا أي مثل سبعي إتي ما كجني aka samu mutum sabai jin za abu jahil zuwa duk wannan manyan da muka biya a ranar ka tafi kasa shi ke tuwan wancan hajji bi tilka kun mana a badar yanzu mun raba bi kana ɗaya kenan da kani ya faɗi wannan sai ce wal harbu tijal shi yaki da kake gani yawmun laka ne wa yawmun alayka yau kai nasara gobe ayi akan ka amma innakum satajiduna muslatan yace za ku ga an jaddada mutane in ji Abu Sufyan za ku ga in kuka zo duba gawo wajen ku za ku ga an yi wa wasu gutsi gutsi sai Abu Sufyan yace to lam amuru biha wa lam tasuni ba ni nace ai ba amma ba abin da ba ta rai ba inda Abu Sufyan ba ni nace ai ba amma ba bai ba ta rai ba thumma dhahaba yartajizu wa yaqulu sannan sai ka biyana wajen baitika yana ce a'udu huban a'udu huban akwai a cikin gumaka a cikin ka'aba akwai gumaka guda 360 da suka kewaye in aka zo a roƙi wannan wani in ya zo kowa da nasa wasu kuma suka zo kuda ba akwai ƙato to to hubal shi ne ƙato a jikin ka'awa ina cewa hubal ya ɗaukaka hubal ya ɗaukaka yana faɗar wannan kalma faƙali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ala tujibuhu ba za ku ba ki amsa ba kun zo wata hikima ko da jin na dubawa da duwa da ke kai annabi sarkin gaskiya sarkin hakuri da aka taɓa shakhsiyar su sai yake kowa ya ji tunda su aka taba amma da aka taba Allah sai yake to nan ba magana hakuri a cikin ce ba za ku mai da martani ba duk inda kaga annabi ya mai da martani ke an Allah aka taba amma shi an taba shi hakuri yake yake ba za ku mai da martani ba ana cewa hubal ya daukaka wannan katon gunkin nasu kalu ya rasulullah wa ma naqul sabai ce ya ma kira Allah to ne za mu ci kana ce ce qulu Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal Allah shine madaukaki kuma shine mai girma Allahu a'la wa ajal thumma qala Abu Sufyan to kun ga an baki amsa sai Abu Sufyan bai hakura ba zai ce lana al-uzza wa la uzza lakum mu muna da uzza shi ma gunki ne kato a jiki أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا حكمة جيدة لو ذاك فقال في الله يجي النبي عليه الصلاه والسلام يجي الا تجيبوه لما قال لكم تبع الله yace ba za ku ba shi amsa ba qalu wa ma naqulu ya rasulullah sai suka ce me za mu ce ya ma'aikin Allah kana da yake kun qulu Allahu maulana wa la maula lakum shine zalika bi anna la maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum cewa Allah shi ne majinuddin lamarin mu ko ba ku da majinuddin lamarin ثم قال فمن جاء الله بقوة تنزل نعم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم Allah ya ce inna Allah lalle Allah madaukakin sarki da hilul ladina amanu zai shigar da waɗanda suke imani wa amilu salihati kuma suka aikata aiki na kwarai ina jannati cikin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu ke gudu a karkashin su ai yawmal qiyamati ranar qiyama sai Allah ya ce wallazina kafaru amma wanda suke kafirci zuwa yace mace auna za su ta rayuwa suna holewa suna jarholiya yadda suke so suna jin daɗi wa ya akuluna suna ci su sha kamata a kula da nawa kamar yadda dabbobi ke ci me ya damu akuya kawai kamata su ci ba abin da ya dame ta kai ko ba haka bane ta ci ta sha sai ma da abi abin da take yi kenan ai bi duniya ba wannan duniyar da su yadda mata auna biya wa ya akuluna minha suna ci su sha ka akli ka akli da anam kamar yadda dabbobi ke ci kai wasu ma wallahi gwara yadda dabbobi ke ci abin da zai baka mamaki shine ai kaga kamar annabi ne bai zo gogor da da mutanensa shekara da hijira da mun yi ko yana ta kira mutane sun ci amma ran da aka zo abin da zai baka mamaki ran da aka zo aka yi ruwan dubana ai kun san ya tafi da wasu zuriya ta ta ko kowanne dangi na dabbobi ya dauke min kullin zaujen yitnai kowane ya ɗauki a kajiya ka ɗau zakara da kaza akuya bunsuru da akuya haka kowanne mace da namiji to abin mamaki yana yana kiran su kira ɗaya ya mutu duk suka amsa dabbobi kira ɗaya annabi nuhu ya yawa dabbobi suka amsa amma su mutane an mutu shekara ɗari tara da hamsin ba ta amsa ba shi ta Allah madaukakin sarki wani gurin yake cewa gwara dabbobi da wasu ma inhum illa kal an'am bal hum adall wasu kamar dabbobi suke ji Allah yake sun ma fi dabbobin fada kamar mutanen annabi ne ai gwar dabbobin da su domin su kira ɗaya aka yi musu suka amsa ɗaya can dabbobi amma mutane ne kawai ɗari tara da hamsin kuma fili da ɓoye a bayyane da taranti duk ba su amsa to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake suna ci kamar yadda dabbobi suke ci sai yake wannan rumatu wallahu an gane ko lallai ita wuta ita ce wato matattararsu inda sun je sun yi kai komo da rana to a nan za su je za ta tattare su zai za ta soke su wuta shine hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wassalam yana cewa wata rana akwai wani da ya musulunta mutum ne mai ci amma da ya zama musulmi sai koma cin abinci kaɗan sai ake cewa ya kake da ku bakara da ci yanzu sai annabi ya ce al-mu'minu yaqulu fi ni'an wahidin shi ne da kuka gani bukali yana shi ne a cikin hanji daya abin nufi ba umma ture ne yake yi ba eh ba shi yake yi ba sai ke wal kafiri a kudu fi sab'ati am'a shi ba kafiri yana shi ne cikin wato hanji guda bakwai shi kuma mu'mini hanji ɗaya kai shi ke nan yana shi ne dan ya rayu ba Allah ba dan ya kawai ya ci gaba da rayuwa irin ta dabbobi ba shi ne bambanci to sai Allah yake وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم Allah madaukakin sarki yake wa ka ayyin min qaryatin nawa nawa ne daga cikin alqarya alqarya garuruwa daban-daban miya a shaddu kowa wanda garuruwan nan suna da tsananin ƙarfi min karya cika yadda wannan garin naka allafi akhrajatka wanda aka kore ka daga ciki wannan aya ce muka ce yana hanyar hijira daga Makka zuwa Madina aka sauka da ita a hanya an Allah yake haƙoƙotar da Annabi alaihi salatu wasalam cewa garuruwa nawa ne waɗanda sun fi wannan garin naka ba ƙarfi amma mun halakar da su ahlaknahu mun halakar da su bala nasara lahum kuma ba wanda yake mace nawa nawa aka yi an yi shi da yawa to shine Allah madaukakin sarki yake ya ci gaba da cewa afa man kana ala bayyinatin yanzu kin wanda yake kan hujja wanda yake kan hujja ne rabbi daga ubangijin da Allah ne ba shi dalili kamar ji yana da hutu a amalin zai daidai ga wanda ya dan ya kawata masa aikinsa ba za su daidai ba wata ba wa hawa ahun sannan suke bin soye soyen zukatan su abin da zuciyarsa take so kawai shi yake bi za su daidai da wanda dokar Allah yake bi ba za su daidai Allah yake bi مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار na'am وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى na'am ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Allah madaukakin sarki yake matsalin jannatin lati wa'ida almuttaqun misalin irin aljanna da Allah ya yi wa masu tsoronsa alƙawari ga misalin da sai Allah yake fiha anharu a cikin aljannar akwai koramu korama korama daban-daban min ma'in na ruwa gairi asirin wanda bai sace ba ruwan da bai yi tsari ba ruwan da bai yi bantakuka ba ruwan da bai jirkita ba ruwa ne lafiyayye shi ne gairi asili sannan wa anharu min labani akwai korama ita kuma ta nono ce zalla shi ma lam yata gayyar na amuhu bai yi tsani ba dandanan da bai ba tare da damar ka shaya ta yamma da ulsa ba ma ka san ba ulsa a aljanna to saboda haka lam yata gayyar na amuhu dandanan da bai canja ba kwata kwata sannan korama ta uku wa anharu min khamri akwai korama ta giya lafiyayyen giya akwai da da jago eh lazzatin lisharibin wadda tana wato daɗi ne da ita wajen masu sha Allah ya shayar da mu giyar aljanna to sai ce lazzat ai dole mu jami man kasa ne sai ce lisharibi na ga waɗanda suke masu sha sannan ta hudu wa anharun to kai ko baka sha nan ba ai sai ka sha a can sai ce wa anharun sannan kuma da koramu waɗanda suke min asalin musabba na zuma tatacciyar zuma sai Allah yake wala hum fiha min kulli samara kai ba ma wannan ba ko a ce waka misali sai Allah yake duk wani kayan marmari suna da shi a cikin wannan aljanna domin ko ai ta gaya ma da kaza da kaza da kaza to yanzu ya isa kawai min kulli samara duk kayan marmari da ka sani da wanda baka sani ba to akwai shi a aljanna wa mabdiratin sannan kuma ga gafara da Allah zai muku min rabin daga ubangijin yanzu wanda aka yi wannan alƙawarin kamar ruwa khalidun billah zai daidai ga wanda zai dawo a wuta la yasai ya ne masala ba za ta daidai ba sai Allah ya ce wasu kuma alhamiman shi ba ruwan daɗi za a baki ba ruwan wato jambo za a baki tafasacce shi ne wato ruwan da boiling point ɗinsa ya wuce ɗari kaga me yake kiransa shi kansa mai ai yana kaiwa ta ci kawai saura biyar ko saboda haka yana ai ya sa mun tayin saboda haka yana kai ko yanzu ka daga da farko ce to na gani saboda haka yana kaiwa yana yana kaiwa dari da wani abu man gida shi kuma ruwa ne bai kaiwa dari boiling boiling din da an fahimta da kyau ko to shi da Allah madaukakin sarki yake ga mana za a shayar da su wannan ruwan da boiling boiling din sa ya wuce dari shi ma ma'an hamima ya Allah yake suna sha faqad da'a ma'ahu suna sha kawai sai an jin su wannan guda bakwai ya ta dinkewa suna jin wannan gaci ruwa suna ji dama Allah barkatun sarki ya ga mana cewa suna kawo shi da dab da fuskar su yake rubutu eh ya ya baye fuskar amma duk da aka saboda bala'i ke ruwa su ji da kuma da an ja da ya je an jin sai gudun sarai sai a kuma mai da shi kuma shi ta haka za a yi cewa an je ba ranar yankewa to shi Allah madaukakin sarki yake wasu kun baka da'a ma'ahum Allah zai yanke wato hanjin sai Allah yake ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم wani da Allah yake wa minhu daga cikin su man yastami'u ilayhi akwai wanda zai zo a gabansa za ka yi bayani annabi alaihi salatu wasallam ya bayani yana gurin fa amma ta idan kharaju ya saurare ka da abin da ka faɗa ya ji da an fita daga gurin kuma inda annabi yake min indika daga inda wato kaje kalu sai ka jina to alil ladina utul ilma sai su kalli masu ilimi daga cikin waɗanda suka bi da su sai ma za qala anifa wai wannan mutumin ne yake kaji ne ne yake faɗa ne suna gurin fa kaga irin abun nan ne ka zo mutum ana magana ko dai kawai kuna magana ya dauke hankalin sa wani dandan waya yace wai ina jin ka kana yana ta danna waya kuma wai yana jin ka ko kuma yana magana da wani kuma kike gayawa irin wannan abu ko kuma a gaba ɗaya hankalin sa baya kan ka to baya sai bayan an fita saboda wulakanci zai tambaya cewa me yake ne dazu me yake ma za ka ala amina ulaika alladina taba Allahu ala qulubihim irin wayannan mutanen su ne waɗanda Allah ya sa mai burfi akan zukatun wacce ba hu a hawa ahu shi zai ce bin wato soyayyen zukatun san zuciyar su Allah ya rufe zuciyar ya kulle ta shi zai ce bin san zuciyar sai Allah ya ce ni walladina hata da ku lalle waɗanda suke suke neman shari'a kuwa shine walladina hata da ku ya da hu hudan sai Allah ya kara musu shari'a wa atahum da qawmu sannan ya ba su tsoro irin naka na wato tsoron Allah madaukakin sarki ya tsara musu takawa akan takawar da suke da ita ba ya Allah ya ce فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم Allah ya ce ba hal yanzuruna ba abin da suke jira ai ma yanzuru ko kuma shin me suke jira illa sa'ata ai ba abin da suke jira in ba zuwan alkiyama ba an ta atihum makka ta zo musu ba zato ba tsammani kawai alkiyama suke jira fakan ja'a ashratuha Allah ya ce duk alamomin alkiyama sun tabbata mu ma yanzu duk mun gan su. alamomin daji alkiyama fitintinu hatta a addini kullun sababbi kake yi in an yi sati biyu baka ji ba an an sha Allah ta'ala to ka jima bayan sati biyu za ku kuma jin wani abin daban sai ta ganin abubuwa daban-daban to wanda ya bai ji yaya tsarin Allah yake to ya san wannan abubuwan da ma za su zo roko za ka yi kawai Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya ne jiji ya zukata ka tabbatar da ni akan addini ka ji wannan hayaniyar daban da ake da mutane kai ba za ka fada ba sai ya salo na lafiya ai jabar ba fito shi ne biya ba ko sai shi ne ba wani abu da zai ja ka kana nan akan turba madidin ki an fahimta da kyau ko to shi ne abin da Allah maka hukuncin sarki yake gaya mana cewa fa kad ja ashratu duk alamomin alkiyama sun zo fa anna lahu ya za a yi da su idza ja'atuhum dhikrahu ya za ka yi da su idan wato dhikrahu wato abin da ake kira gargadin su ya riga ya zo musu sun ta amfani da shi to ya za ka yi da su wanda aka yi maka gargadi aka yi maka wa'azi ya kiyi ya za ka yi sai Allah ya ce ne فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم wannan kaga fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum daidai ke na gani daidai yake da fa kai bane kafi ne da tarko cewa wato yaya za ka yi da kafirai wajen tunatarwa idan ja a tuhumul kiyama in kiyama ta zo musu shine bishirahu haitu la yanfa'uhum zalik sai dai hakan ba zai amfani da su komai ba daidai yake da faɗin Allah cikin suratul fajr da Allah yake yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra an gane ko ba abin da zai masa ko kuma wa qalu amanna bihi wa anna lahu mutanawushu min makanin ba'id da cikin suratul kaba daidai yake da wannan na ga za mu tsaya anan abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu nadansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙon Allah ya suna ya kyakkyawa da tsofin sa mafaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mun da da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah ya suna ya kyakkyawa da tsofin sa mafaka ka zama Allah ka zama da ita lafiya Allah ka kare imanin matakan da Allah ka shirya mana su ka dora su a hanyar madidiciya waɗanda suka ta aure a gaba da sanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga da mana ina roƙon Allah ya suna ya kyakkyawa da tsofin sa mafaka kun cikin rayuwa da ake ba wani ne Allah ta yawa wani musulmi Allah ta ba mu da wani mai albarka ina roƙo Allah da sunayen ta kawo da su ko kuma ɗaukaka Allah ta yi ko da hana yin da wannan Allah ta dora ta hanyar da yi ta Allahumma amin wa fi rabbina wa fi rahmatina wa la tuqulina wa ja'al ila salatina fa taqa wa ta'ala wa jama'a ba ta rabbal alamin akwai dan gidan alaihi da fito da Allah ya warke shi kan gida magariba a cikin bayan magariba ina iya yau kwana biyu kenan an gane ko mai zama a Allah ya rawa kanta da zuwa matashi ta kai shekara wajen ashirin haka Allah ya mara zuwa ne karin jiya juma'a bayan magariba muna da ba Allah mara mutum da jiya ya ce maka Allah ya wace a kuri da juriya muna da ba Allah sunan da jawawa jira muke da sauran numfashi Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Thank you.